لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ta'ala da ke unguwar kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a cikin wannan littafi na Ar-Ra'iqul Mahfuz bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu take darasi na talatin da uku ba inda yake mana bayanin cewa bakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib ya dauki annabi ya yi tafiya da shi tafiya ta kasuwanci kuma cikin kaddarawan Allah sai suka haɗu da wani babban malami na ainihin littafan baya wanda ya gwada kewansa ga annabi kuma ya gwada muhimmancinsa ga annabi lokacin annabi yana shekara goma sha wato ya tabbatar da abin da kakansa yake hasake abdulmuttalib da mana shaiba bunu hashim abin da yake hasake cewa inna libni hada la ka'na lalle wannan jika nawa gaba akwai babban al'amari dangane da shi ai haka kakansa ya ta hafake to shine abin da shi wannan malamin ya tabbatar shine anan mala yake cewa bahira arrahim bahira arrahib kuma ka ce arrahib ana nufin malamin da malamin yahudawa amma mai gudun duniya shine arrahib daga ruhubaniyanci ina jin da turanci ana kiransu monk monk su ne waɗanda yake so saboda tsaban ibada da gudun duniya ba sa aure sun san littafin Allah na attaura aikinsu da'awa 24 hours da'awa suke yi saboda haka ba za su auri mata ba don za su ke ganar da su balle a samu 'ya'yan da za su ke ganar da su ba ruwansu da harkokin kasuwanci ba ruwansu da neman abin kansu in ka ga dama ka ba su sadaka in baka ga dama ba ka bar su haka su za su ci ganyayyaki da ciyayi da ‘ya'yan itace a jejin Allah. Tunda akwai abubuwan da mutane ba sa shukawa Allah yana tsirar da su, ko mutane suna ce. To mafiya yawan su a wancan lokaci a waɗanda suka yi karatu suka bi wannan hanya, ya sa waɗansu ma suke dake kansu. Domin saboda wani yana da sha'awa ya zauna da mace ba za su iya wanyewa lafiya ba sosai yadda ke kansa. Ubangiji ta'ala ya ambaci ruhubaniyar ce cikin Kur'ani wa rahabaniya ta nita da uha, ma ka tafna halayyar illa fi za'a ridwanillah, ba ma ra'auha ta karya ya ce ha. Ubangiji ta'ala ya ce wa rahabaniya ta nita da uha, da ruhubaniyanci wanda suka kirkiro sun kirkiro wannan ruhubaniyanci ne domin saboda su kasance kusa da Allah subhanahu wa ta'ala amma fa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye ta yadda ya kamata su kiyaye ba dama su sun yi ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala suka kirkiro bidiya shi yasa masu kirkiran bidiya gida biyu ne amma akwai masu kirkiran bidiya suna neman kusanci zuwa ga Allah akwai kuma masu kirkiran bidiya domin su kirkiro aiki wa mutane ne domin kansu kaga waɗanda suke kirkirowa domin aikin ibada kamar mutum ne ya ritaya da ya ritaya da ba su nan bai karatu ba mun da boko zalla ba da komai da ya yi ritaya ya zo yana ɗan sallar jam'i haka sai tunani ya zo masa a can baya bayan yi tuwa iri-iri ranar takin da kiyama idan an ta da ke bai fasan bayanan da zai yi ba to maimakon ya tambaye nemi ƙarin bayani a a sai ya ce bari ya kirkiro wani aiki na ibada kawai ya je kasuwa ya samo wani babban carbinsa in aka yi sallah a zahar ko la'asar sai ga ka can lungu yana yana ta jan tarbiyam in an yi magariba ma haka har zuwa iya yi na ya su ba ba da yawa ba zai tashi ba sai da hatsi yana ganin duk waɗannan abubuwan da ya kirkiro ya yi ta yin su wala Allah daidai ne ko ba daidai ba wato in yi lahira za su wanke masa tuwatuwan nan. Eh, kamar hadda malaman makaranta lokaci a ɗauki mutum koyarwa ya zauna a gindin bibiya ya ta surutu ko ganshi da bulala ta dubgan yara ba ya ba su karatun da ya kamata waɗannan ma sun je lahira duk za su yi bayani ba kayan taya ba a ko contract aka sake kara maka in ka je lahira sai ka yi bayani sai ba da biyu na yi ba da ɗaya na yi na faɗi maganar ne na saboda haka waɗannan masu ƙirƙiro aikin ibada domin su kubutar da kan kukkurarsu shi ne aiki da jahilci. Da kamata ya yi ku tambaya, da ce ni fa, da ce ni ɗin nan tsohon direba na ja mota a ƙaramar hukuma ya kai shekaru sha biyar. na ja a fitet ya fi shekaru sha biyar da kaina na ce ya kamata mu huta to amma ba kara mazan lahu ba irin haɗa kashin da ba mu yi ba to ka ga malam ba zai tambaye ka yace ta yi nawa suka bata ba in duna nawa aka canza waɗanda suka salwanta guguwa ta ɗauke ku wai injin mota wai guguwa ta ɗauke injin mota duk ana samun bayanan waɗannan a rubuce a cikin takarda to ya za a yi da wannan kaga sai a faɗa maka ko karatun alkur'ani ko kuma a cikin garatutinka ko a cikin albakin da kake karɓa ka rinka ɗan rage wani abu kana waɗansu ayyukan alheri a karamar hukumar da ka yi aiki ko a ma'aikatan da ka yi aiki ina suke da alaka idan kai direban asibiti ne a ministry of health ko kuna danka ka ɗauka ka kai asibitoci a garin ku za a samu asibitin gwamnatin jiha kana yin waɗansu ayyuka a kai kai ce saboda in ka je lahira ka samu sauki sannan ga yi sigifarin da za ka yi ga la haula wala quwwata illa billah to in kai dace za su taimaka maka amma mutum ya kirkiro abu a aikin ibada abinda babu shi da da ainihin jahilci saboda ganin dacewa da son zuciya to bidiya ce dole sai ka bi abinda magabata suka tabbatar a cikin nan to wannan suke girgirwa kuma domin ci gaban su da wannan kuma kowa ya sani son zuciya ne wannan to don haka su yahudawa sun kirkiro karin ibada na ruhubaniyanci ne sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to mun wajabta muku da aka wajabta musu kuma fa mara'auha hakar ya ya ce ha ba su kiyaye yadda ya kamata ba domin saboda me saboda ko a yanzu za ka je ka samu irin waɗanda ana kiran su fada fada ko su ne fada fada amma na ga fada fada kamar nasara ne suke da fada fada wanda su saboda tsaban tsoron Allah ma ko gajerun wanda ba su samu doguwar riga ce kawai ko sun kwana cikin mata nawa ne ba abin da zai faru amma na da fa ba na yanzu ba da yana maganar na da saboda damuwarsu ba mata ba ne damuwarsu bautan Allah ne to dalilin da ya sa shi ma wannan bahira arrahib ya koma kaman jeji kawai yana bakin hanya amma saboda yana da alheri mutane za su je su yi ta baki sadaka domin a wancan lokaci mutumin da ya koma gefe ya gwada shi bawan Allah ne to mutane ba sa barin sa da wanda zai kai sadaka don Allah ko wanda zai kai ba don Allah kamar malami ne in ya koma gefe yana takatsantsan to wani zai tsegunta masa ya ce malamin nan ka je in dai har ya maka addu'a to fa za ka yi nasara saboda haka sai dai takura malamin ya ba shi duk abin da yake so ko kuma duk abin da yake ganin zai ba da malam to amma shi duk abin da aka tara masa sai ya sa a yi abinci duk masu wucewa in gaba su shine ba ya fitowa sai lokacin da Abu Talib ya zo da tawagarsa da annabi a ciki yana ɗan shekara goma sha kawai dalili ya sa shi ya leko da ya leko kawai ganin su da ya yi an ce ganin annabi da ya yi ya ce kai ya ce wannan da kuke ganin sa ba banza ba wannan din da akwai al'amari tare da shi saboda iliminsa ko firasansa hangen nesansa ya gwada masa haka shi yasa ya ce a mazo da su a zuwa ba su abinci a kula da su da ce musamman wancan yaro a tara masa duk abin da yake so ku baki ya faɗa wa waɗanda suke masa aiki shi ne bahira arrahib wannan suna ce buhaira arrahib ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشر سنة لوكتين ده النبي يخي شكرا goma sha biyu kila aka ce wata haraini wa ashar ta ayyam da watanni biyu da kwana goma irtahala bihi abu talib tajiran ila sham abu talib sai ya tafi da shi a matsayin wato kasuwanci zuwa kasan sha wannan ya gwada manzo Allah tun yana yaro ana gwada masa sana'a dalilin da ya sa musulunci ba ya son zaman banza ba ya son zaman kashe wando eh Allah gafarta wa malamanmu da sun gabata akwai walansu da yawa waɗanda yake ba sa wani aiki ko da yake mun samu waɗansu daga cikin su noma suke yi wasu su suna kiwo sannan kuma ba su ɗauki duniya da faɗi ba za ga malami ya zauna tun safe har a zahar yana ba da karatu a zahar da la'asar zai huta ya ɗanyi bacci bayan la'asar ya sake bada karatu har zuwa magariba magariba an haka yana masallaci ya ta addu'o'insa har zuwa ikai yana sallan ikai ya fita gidansa da zamani ya zuwa akwai haske waɗansu har bayan ikai suna bada karatu zuwa karfe goma kuma karatun nan ba za a ɗora maka haraji ba babu haraji babu abin da za ka biya ka zo kawai kai karatu ka kama hanya ka tafi saboda shi ma haka aka ba shi karatun ba tare da ya biya ba yasa ilimin musulunci yana da daɗi ilimin musulunci ne za ka same shi majana ka ba da shi majana eh ka same shi free of charge sannan za ka ba da shi free of charge yanzu ka dubi yadda muka kashe kuɗi a boko ko muke kashe kuɗi a boko abin bai baka mamaki sai ka kashe wa yaro kuɗi ya gama digiri sai zo ya shekara biyar ko goma bai samu aikin yi ba karatun da ya yi ma ya fara mantawa karatun da ya yi ya fara mantawa to balle a ce wanda ya yi digiri na farko kafin nan ma lokacin secondary school ana biyan kuli ka yi secondary school ka yi college ko ka yi diploma eh sannan ka yi digirin farko ko ka yi master ka yi phd tun waɗannan ba kyauta ake yin su ba sai an biya to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya karfa mujarin ka nono ga samu babban matsayi kana samun albashi mai nan kauri to wala Allah za a ce za ka iya fanfan abin da kake a can baya in ka dare a tsakani kuma shi kenan amma ka ga karatun musulunci idan ka je ka ɗebo shi da yawa to kai ma za ka iya ba da shi da yawa cikin sauki tunda yanzu malaman da suke karantar da mu tsakanin magariba da isha'i a masallatai daban-daban tsakani da Allah da za a yi lissafin awoyin da suke yace biyan su za a yi kuna ganin nawa za mu karbi albashi yanzu ne a kasuwar kaji nawa zan karbi albashi a wata eh ina ce a mannin masallaci kafin ni ban yi magana eh nawa zan karba mai yiwa za mu yi awa ɗaya a duk sati muna da awa biyu idan ka yi 2 hours times 4 zai baka nawa awar yi biyu biyu biyu biyu sau hudu zai baka awa takwas ko muna da awa takwas to sannan kuma mai yiwa abauci zan yi 3 hours na kwana uku sannan da akwai tace tace ne bayan sallan asuba shi ma na kwana biyu ko na kwana uku in ka haɗa ka dawo ya goma sha wanda idan da za ka tattara a university a cikin wata guda ba na waɗannan awoyi kuma zan nan ja kaya da ka gani da mu ma dai muna fata Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu Allah ya sassauta mana Allah ya gafarta mana Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana kurakuran mu gaba daya na yartahala bihi Abu Talib tajiran ilayka muna magana ne akan mutum ya nemi abin yi saboda idan baka da abin yi to za ka kasance mai kwadayi gaskiya saboda haka yana da kyau limamai su nemi abin yi malamai su nemi abin yi alhamdulillah yanzu malami zai karatu ya dan samu certificate din sai yana dan samu madurukan nasiri zai zo ya yi karatu ko ka ba shi ko kar ka ba shi dai zai yi karatu kuma idan ma Allah ya taimake shi mai kana'a ne yan gaskiya ta zo ko akan baban waye ba zan faɗi ɗaya kalman ba da sai ce ko akan uban waye eh zai faɗi gaskiyan ba ruwa ko kuma na faɗa ko ya riga an faɗa to ko akan baban waye zai faɗa saboda me saboda bai damu da abin hannun mutane ba hatta wasala ila busra har sai da abu talib ya isa da annabi garin da ake kira sa busra wa hiya ma'dudatun min sham garuruwa ne daga cikin garuruwan sham wa qasbatun li hura yanki ne na kasan hura wa kana fi zalika alwaqt a wancan lokaci qasba lil bilad arabiyya yanki ne na kasashen larabawa amma allafi kana ta hata hukumin roma suna karkashin hukuncin romawa idan ba manta ba can baya mun karanta yadda waɗansu romawa suka zo suka mamaye kasashen larabawa musamman kasan sha shine aka samu mulki ahira kamar yadda farisawa suka zo suka mamaye kasashen larabawa musamman ma yankin iraki da yankin yamen ko habashawa suka zo suka mamaye yamen sun mun karanta a can baya a matsayin kimfila na wa kana fi hadha albalad saboda haka a wannan gari na busra akwai rahib akwai wani fada urifa wanda aka san sunansa bi bahira da ainihin bahira wa ismuhu fi ma yuqal an ce asalin sunanta Jardir. Falamma nazara arrakbu lokacin da tawagar larabawa fatakin larabawa wanda Abu Talib tare da ɗan wato ɗansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka sauka kare da ilaihim kawai sai ya fito zuwa gare su wa kana la yakhruju ilaihim qabla dhalik shi ba ya fitar da mutane kafin wannan فجعل يتخللهم حتى جاء yazo yana ta kiga yana ta tsallake mutane har sai da yazo tawagan da annabi yake ciki fa akaza bi yadi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike hannun annabi yace hada sayyidul alamin hada rasul rabbil alamin hada yab'athu allah rahmatan lil alamin kalmomi guda uku duk da kasance akwai ruwayoyi mukhtalifa kuma wahiya dhaifa eh bi nisbati hadha yake hadha sayyidul alamin wannan shi ne shugaban talibai gaba daya lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada manzon Allah wannan matsayi manzon Allah da kansa yace ana sayyidu waladi adama wala fakra yace lalle ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam kakkaɗin ku yace amma babu alfahari saboda duk girman da ka samu kai alfahari sai Allah ya kunyata ka kar ka yadda kai alfahari duk matsayin da ka samu kai ta kafan zan tun da ai ba ba da Allah cin hanci bai baka mai ruwa iyayenka da kakanninka sun tafa mutu ka su samu matsayin su bai samu ba ana ba mu labarin wani yana neman sarauta saboda tsaban addu'a da sujada akan buzu sai da buzun ya cinye ko bai sarauta ba dai ba duniya eh aka ce sai wani jikansa ne kwanan da aka zo sai aka ce jikan duk duniya yake su cancanta kaga kakansa bai yi ba yana neman ya gaji babansa eh kaga kakansa bai yi ba babansa bai yi ba sai abin ya fara akan amma shi wancan har buzu sai da ya cinye saboda tsaban sujada yana roƙon Allah amma Allah bai ba shi sarautan ba kaga kenan addu'an ta fada akan bikar ba to haka ne sai yasa an Allah ta'ala ya baka matsayi babu alfahari dalilin da yasa Allah ya ce wala faqara yace wa ana awwalu man takaffu an dhul ard yace wala faqara kuma wa ana awwalu kafi'in wa awwal mukaffa wa ana awwalu man yadkhulul janna ya ce ni ne farkon wanda zai shiga aljanna ni ne farkon wanda zan tashi cikin kabari ni ne farkon wanda za za a baki ceto kuma da wanda zai yi ceto ya ce babu alfahari cikin wannan yana sanar da mutane ne saboda haka sayyidu waladi adama wannan tabbas haka ne ya tabbata to me yawa ne ya ce a to yaya so annabi ibrahim yaya so annabi musa yaya so annabi Adam, da ya tuwaye murga mun buga misali, tunda ko a yanzu a duniya za ka samu wani ba a san babansa ba ko kakansa ba, amma ana ba shi kantoman karamar hukuma, sai ka ga wanda da yake zai wuce ubansa ba zai gaishe shi ba yana tsugunawa yana ce sannu baba ko ba ka bani ko ba don Allah ba, kantoma ma kenan balle a ce gwamna. mutumin da baya da matsayi sai ka samu iyayensa ba wa ya san su amma yana samun matsayi sai a ce ai babansa shi ne wani kenan sai ya ɗauko babansa a sake a cikin wani tokre saboda gudun mai saboda gudun kidnapper saboda yanzu uban ya samu matsayi a dalilin wa a dalilin ɗansa wa kan min abin kan ala da irin zura kafir كما على برسول الله أدنان yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma saboda shi ne ake karanta tarihin iyayensa ba domin shi ba da iyayensa ba ta da su yare ba wanda ya san da na wa qala hadha sayyidul alamin hadha rasul rabbil alamin yace wannan fa manzo ne na ubangijin halittu هذا يبعثه الله رحمة للعالمين بل ونن الله ذي أيقوك رحمة ga ainihin talikai kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin wa qala lahu abu talib sai abu talib ya ce masa wa ashyaqu quraish da dattawan da suke cikin wannan tawaga na quraishawa wa ma ilmuka bi zalik kai da ka samu ilimin haka faƙala sai ya ce ku saurara ya ce innakum hina ashraktum min al-aqaba ya ce ku dinnan lokacin da ku gangaro daga can tudu lam yabqa hajarun wala shajarun illa karra sajida ya ce ni ido na ya gwada mini babu wani dutse ko bishiya idan wannan yaro ya zo wucewa face sun fadi suna masu sujada na Allah subhanahu wa ta'ala wala yasjuduna illa li nabiyyin ko ko ba sa faduwa su yi sujada sai don saboda annabi ya sa annabi dauda alaihi salam idan ya zo yana karatu tsuntsaye da menene suna taruwa saboda daɗin muryarsa ko ya zo ya tsaga cikin su ba za su sake su ba eh suna suna sauraro littafin Allah to a ce kai wani Allah ramma ne kana karatu a gidanka daman kana kiwon kaji da zakaru suka zo suka taru ai kana ganin wani zakara ya daga kai ayin ba za ka yi sai ka nemi gudu domin kada ya cake ka abin ya zamo da tsautsayi eh in ya cake ka ka ja ka ta dama kana da biya da ya cake ka jini yayi wannan sai dai ka yi hankali dun ba za ka warke da wuri ba ba haka yake bala ba akwai wani sahabin annabi lokacin da ya zo ya ajiye dokinsa da ya ajiye dokinsa da daddare ya zo yana karanta suratul kafir wannan ruwaya yana karanta suratu kafi kai doki sai ya kokarin fita daga tabaibai yana daga kafarsa yana tsalle shi kuma sai ya bar karatun ya sassauta sai ya razana shi ne washi gari ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah ce Allah sarki idan ina ka ci gaba da karatu ai wannan dokin kan nan ya ga taron mala'iku ne a dalilin karatun da kake yi da ka ci gaba da karatu har gari ya waye da ba mamaki mutanen Madina za su ga malayu to amma shi sai ya tsorata saboda dokin yadda yake daga kafa yana saukewa kare goyo da ya sauke a kansa sai ya dakata kaga sahabi kenan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana hukunta abin da ya ga dama to anan wannan suna fassarawa da cewa duwatsu da bishiyoyi suna sujada ga annabi wannan kuskure babu wanda yake masa sujada sai Allah annabi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata tasjuda li zawjiha da zan yi umarni ma wani ya sujada ma wani da mata ita za a ce ta yi sujada wa mijinta saboda tsaban biyayya amma fa mijin da yake ba zalimi ba eh don karka ji za a maka sujada kike nan ka je ka ce to bayo ka samu coin ya kamata to da responsibility din su da nauyin da nauyin su gaba ɗaya ka dauka wannan in ka yi haka kowane haƙƙi na mace ka bata to maganan ka ya cancanta ta tsaurara akan maganan mahaifinta da mahaifiyarta ina fatan an fahimta amma baka dauki nauyi ba ba ka ci yadda mace yadda ya kamata shike nan yayanta ko kaninta ko wani wanda yake daukar nauyin da zai zo ya kada masa magana ta saurara ba za ta dauki maka ba kuma kai ka jawo amma in kana ba da haƙƙi ɗari bisa ɗari idan ba ta maka biyayya ba to ita ce azzalima in kuma tana maka biyayya ba ka ba da haƙƙi ɗari bisa ɗari ba to kai ne azzalimi Allah ya kyauta. Na'am, don haka wani abin da wannan rahibi ya faɗa shi abin da idonsa ya gwada masa kenan. Amma kun san yana daga cikin mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma isafa za mu samu nan gaba. Akwai duwatsun da a cikin birnin Makka idan annabi ya je wucewa suna masa sallama shi abin mamaki yake ba shi kafin ya zama annabi ya ce duwatsu suna masa sallama shi yasa ma malamai suke cewa yana daga cikin abin da yasa ya samu kware ya samu karfin hali walansu abubuwa a lokacin bai tsorata da su saboda zaman da ya ƙauye. mun kaga inda nan birni ne sai ta bada ihu ko idan ya bi wani wuri wani dutse ya yi masa sallama to ba zai sake bin layin ba dutse ya ce akwai aljanu a wajen suna masa sallama ko ba ka bane to amma kaga da yake ya yi zaman ƙauye ya riga ya saba da waɗannan saboda daman zama a ƙauye ko tashi a ƙauye yana koya wa mutum jaruntaka da rashin tsoro kamar yadda yake koya masa kuzari da rashin lalaci. Na, kuma za mu gani a cikin mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da wani ya zo wajen sa yace ni ba zan yi imani da kai ba sai ka sa wancan bishiya ta fito daga inda take ta zo gabanka ta yi sujada wa Allah ko ta yi kalmar shahada sannan zan yi imani da kai manzo Allah ce ka tabbatar idan na nuna maka za ka yi imani yake sai yake to ka je ka ce ma bishiyan annabin Allah yana kiranta sai kai ka zama dan aika domin saboda me ya samu ya bide ina yaje ya ce wa bishiyan annabin Allah yana kiran kawai sai ta taso ta zo ta fadi ta yi sujada wa Allah ta yi kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya ce ka faɗa mata ta koma ta sake komawa da ya dawo kuma zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna annaka rasulullah ai akwai mujizozi da yawa da suka faru saboda mujizozin annabi sun fi dubu babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya baki mujizozi da yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na saboda haka abinda zahirin ya faɗa gaskiya ne eh yace ya ga ainihin waɗannan abubuwa illa karrata gidan wala yasuduna illa linabi wa inni a'rifuhu yace ni kuma na san shi bi khatamin nubuwa da zoben annabci asfala min zaturufi katifihi mithlu tufaha yace wanda yake bayan kafadansa kaman ainihin dan karamin atufaha shine apple ga wasa wa inna najidhu fi kutubina haka muke samun sa a cikin littafin mu sai tabbas wannan haka ne babu wani annabi daga cikin annabawan Allah ba sai yana da wannan kari a bayan sa kuma karin har da shi yake yi misali kaman koyin jimila kuna ce kaman koyin jimila haka yake a baya sai za wata rana wani bakawai da yazo yana jin labari yana faɗa aka zo aka zauna wajen annabi sai ya koma baya yanzu Allah da ya waiwaya sai ya ga bako a baya ya ce a bako a baya sai ya fahimci cewa mai yiwa akwai abin da aka faɗa masa ne yana so da gani sai mazu Allah ya sauke ainihin mayafinsa da ya sauke mayafinsa shi ko mutumin da ya ga wannan karin shi ne sai ya sumbaci wannan karin ya ce na kai da lallai sai manzon Allah saboda an faɗa mini cewa alama ce in ba annabi ba ba wanda yake da wannan kai kuma har duniya ta nade saboda haka ko an zo an fede kama an sa maka za a gane abin nan saboda annabi akwai tahaddin da zaka masa ba za ka yi labari ba kai ko in ka zo kai ƙaryan annabta to akwai tahaddin da za a maka nan da nan za a girme ka sai musailamatul kazzab yayi addu'a annabi yayi addu'a a cikin ruwa ruwa yayi yawa kuma ruwan yayi dadi yace ni ma ku kawo mini musailamatul kazzab kasan yamama musailama zalaya yace ya kawo masa ruwa kawo masa ruwa yayi addu'a a cikin ruwan ya tofa kai sai ruwa ya koma ruwa mai daci duk wanda ya kasa ya tofa ai kaga Allah ne ya gwada masa aya annabi ya yi addu'a akan yaro ya kafa inda ya kafa yaron da aka masa addu'a yake kara ɗari amma babu hurhura akan inda annabi ya kafa hurhura ba ta fito ba shi ma sai yace bari zai kafa kan wani yaro da ya addu'a da ya kafa kan wani yaro sai gakin ya kone gaba daya kuma su kuma larabawa sun wasu wannan tanɗal a ce kan mutum tsohon hakan nan a yi sun wasu wannan a ce ga shi ba zai tsoro ba ba zai su fara tarar da shi a kan ka zai su fara tarar da shi to kaga wannan tahaddi ne yana son ya gwada to tun da wancan ma ya ce shi ma annabi ne to shi ma annabi ne ai ya taɓa rubuta wasiƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya turo wasiƙa wajen annabi ya ce to shi ma annabi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi saboda haka manzon Allah ya rike hijabi Makka da Madina da ainihin Ta'ifa shi kuma a bar masa kasan Yemen da yankin Yamama eh annabi yana annabi a wannan bangare shi ma yana annabi a wannan bangare ya samu wata makaryaciyan annabi ya aura sunanta Faja to da aka kawo wasiƙa ma annabi ya karanta sai annabi ya ce a mayar masa da amsa saboda lokacin annabi bai da lafiya kuma bayan wasiƙan bai daɗe bai bar duniya sai ce ku rubuta masa assalamu ala man ittaba al-huda innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin sai ce ku tura masa haka ko wassalamu babu saboda haka ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya ga dama za ka nemi mulki ka nema a wajen Allah kenan ai shi annabi ba ya zo don yin mulki akan ƙasa ba ne yukhrijan nasa min az-zulumati ya ila nuri saboda ya fitar da mutane daga dufai na ainihin jahilci da kafirci da shirka ila nur zuwa ga haske na ilimi da imani da sauransu na saboda haka wannan babban mujiza ce na annabi yana da wato tabo ko kuma zobe na annabci a bayansa misal tuffaha kaman apple wa inna najidu fi kutubina kuma muna samun sa a cikin littafin mu eh za mu zo mu samu babi nan gaba inda ake tambayan nasara waɗanda suka musulunta suna bayanin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin littafin kuma akramahum bidiyafa sa'an shi wannan bahira arrahib ya girmama su da biyafa ya ninka akan abin da ya saba yi koyo sai kaman kai da ka tafi kasan saudiya sun saba suna raba sabil ko su fito hanya suna babba ku leda wani lokaci za su ce a da Allah kai ka hado mana wannan su mutane guda biyar ko guda goma akwai liyafa ta musamman in kuka je sai a kawo muku lafiyayyar shinkafa salon da ganyayyaki iri daban-daban a buɗe leda a zuba shinkafa kaga an ɗauko wani bankararren rago ko a kawo irin kajin nan manya-manya broilers eh wanda aka gasa su da yaji suna nakanaka a zo a kimfina su wani lokaci da ban kai baka saba ganin irin wannan ba a Najeriya a Najeriya ba cika yin irin wannan ba in ka ga an yi haka a Najeriya to wani mai hali ne ya yi haka domin ya tunatar da ku ko kuma ya kwaikwayi abin da mutanen Saudiya suka yi saboda in talaka ya zo ya ci wannan sau ɗaya to sai ya ke kara talatin bai manta ba eh kullum ya tana zai ci Allah ya kamawa da alheri to haka za su zo su baje muku ku ta cin abinci iri-iri kafin ku gama sai ga an kawo muku drinks iri daban-daban da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba don haka hadu da dan halama idan ya cika cikin sai sha ruwa wala ba zai iya tashi ya sallah ba ba zai iya tashi ya sallah ba to kaga ai diyafa din akwai bambanci yawwa akwai bambanci to ya bambanta su me yasa ya bambanta su albarkatun manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana yaro ɗan shekara goma sha ko goma sha biyu ko sha uku wa sa'ala aba talib an ya rudda kuma sai ya roki abu talib yace ina mahaifinsa aka ce babu mahaifinsa ai kaji kaji mahaifinsa ya ya mutu tun kafin a haife yace babu mamaki to wane ne yake kula da shi aka ce ga wanda yake kula da shi babbansa ne yace to ni ina ganin kada ka karasa da shi busra kamar yadda shi saboda masu hange masu firata iri na suna da yawa kana shiga da shi cikin gari duk wanda yake da wannan abun nan zai gane shi ya ce ka koma da shi wala ya ƙadimu bihi ila sham ya ce kar a tafi da shi kafai sham kawfan alaihi min rumi wal yahud ya ce yana jin wata tsoron rumawa da yahudawa to in suka gane shi ne annabin manzon to kashe shi za su fa ba'athahu ammuhu ba'a ma'a ba'd gilmanihi ila makka ina abu talib ya ce to yace yau kuma ya sa sai kira waɗansu amintattun bayansa sai ce su mayar da annabi ya koma maka yana da shekara goma sha biyu ba za a ƙara da shi saboda gudun kada wannan abu ya faru to wannan haka Allah ya kaddara amma ko da an tafi da shi sham ba zai yiwu ba Allah ya riga ya gama hukuntawa cewa sai ya zo ya shekara 63 din nan kwarai da gaske ai aikin da Allah ta'ala ya dora masa wanda a dalilin aikin ya halitte shi bai aiwatar ba kuma ba wanda ya zai katse wa Allah kaddararsa ko akwai eh ai ba zai yiwu ba sai da waɗansu malamai ma suke da fahimtar cewa wala ya rusul kadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a suka ce addu'a ta canza kaddara automatically ba zai yiwu ba sai dai ta sassauta idan mummunan abu aka rubuta maka cikin lauhul mahfuz to idan kayi addu'a sai Allah ya sassauta maka wato digiri din abin sai ya rabu duk da kasancewa akwai malaman da suke da fahimtar cewa yadda manzo Allah ya ambata ya ce wala yurful qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a to kawai ka rike addu'a Allah zai canza komai yamfa Allah ma ya kafu wa yuthbit aw wa yuthabbit wa innahu ummul kitab saboda Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama kuma addu'an ki yace ayi addu'a wa qala rabbukum ud'uni qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizara to kaga idan mutum ya rike addu'a to zai samu nasara a cikin al'amura wallahi musamman ma mu yadda muke Najeriya da babban abin da za mu rike addu'a mutum ya yi kokari ya dan gyara halinsa yadda zai gyara daidai gurgudu ya hada da addu'a amma ka ga shugabannin nan da Allah tabaraka wata'ala ya ana mu da su da damar su azzalumai ne saboda mu ma azzalumai ne ko ba ka bane za ga dan talaka wanda za a ɗauko shi a zuwa baki kansila rana aka ka ba shi wata kida ko shekara da za ga ya canza kuma in ka bincika sai ka samu yana ƙoƙarin barin anguwarsu ina ne inda mota ba ta shiga ina ne anguwarsu lafi da kira ke shiga anguwarsu sai kar muka shiga rana saboda kuna cikin gari sai ka samu mutumin da yake can lungu wallahi inda za a biya ya bincike sai ka je wata da gida a jiyare ko sai ya kai babban fiye a jiyare amma ba za su ɗauki niyya ba kuma haka aka yi ta fama da shi kuɗin asibiti ko na maganin gaggonta za a yi mata aiki dubu ɗari uku amma ya biya har gaggonta mutu to yana in yaje lahira me zai fada amma yana da filin miliyan goma a jiyare ko yana da gidan miliyan hamsin a jiyare to kai fa ma takunu yi wallahu alaikum yadda kuke haka shugabannin ku suke Allah ya tsare mu eh yadda wani lokaci da man haka yan ana wa din ana wa din haka nan kuke ki saboda ko mai fadan ne aka ce an ba shi gwamna yanzu a ce ina karantarwa shekara da shekaru aka ba ni gwamna ina za ku gani yanzu ga karamin misali ma lokacin da muka zo muka fara karatu a masallaci taram taram muna karatu bayan sallar masuba da yaushe da yaushe shikenan aka bani ciyaman na musabaka aka zo aka bani ciyaman na ramadan feeding committee aka zo aka bani ciyaman na gabanin council wani lokaci sai in ji kaina yayi zafi gaba daya karatun sai da na jingine shi yana daga baya na kama la haula wala quwwata illa billah ina ji ina gani karatun ba zai zo ba amma kallacin na sai da kai haka sai da nan ɗauki wajen shekara biyu ko shekara uku ban yi karatu a masallacin nan ba ko sau daya da kuma mun ɗauko karatu taryan taryan mun sauke littafai to kaga wani lokacin muka tashi fada sai mu don sassauta amma ba ma fata Allah ya jarabe mu da irin wannan gaskiya kwarai da gaskiya ce kuma kai da kake faɗa akan abu ka zo ka faɗa cikin wannan aya ku ya zamo ya zamo damuwa wannan kenan sai harbul tijari akwai wani yaki da waɗansu fajirai suka nemi ɓallewa za su kawo fitina a yankin hijabi yankin makka da kewaye aka ce waɗannan ba za a basu ba aka yaƙe su kun ga dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya makka baladan amina amintaccen gari ne ya sanya ki hurumi ne al-masjidul haram masallaci mai alfarma ba a yaƙi a wajen ba a zalunci a wajen ba a keta zanen cikin watanni Allah ta'ala ya sanya waɗansu watanni masu alfarma al'ashirul horo su ma watanni masu alfarma ya ba duk da haka sai da aka samu waɗansu wanda suka take hanya suka nemi ta da fitina da kuraishawa sauran masu hankali ba su su ba ko manzo Allah shi ma ya taimaka wajen magance zalunci to shine yake so ya kawo mana misali alfijar alfijarat fa fi sanati 20 min umrihi sallallahu alaihi wa sallam lokacin annabi yana shekara 20 waka atte soke ukaba wani abu ya faru a kasuwar ukaba harbin baina quraish yaki ne a tsakanin quraishawa wa ma hum kinana tare da quraishawan akwai banu kinana بين قيس عيلا وكان سد قيس عيلا تغرق بحرب بحرب الفجار wanda ake kiransa da sunan harbul fijar wa sababuha dalilin wannan yakin anna ahada bani kinana ɗaya daga cikin mutanen banu kinana wasmuhu albarra daga tala salatata rijal wato ya yaudari mazaje guda uku min kai sai ailana ya yaudare su kuma ya kashe su mutum uku kisan gila wa wasala al-khabaru ila ukaza sai labari ya je kasuwar ukaza lokacin ana cin kasuwa fasara tarfani sai bangarori guda biyu suka tada hayaniya wa kana qa'ida quraish wa kinana jagoran quraishawa da kinana wato wa kinana kulliha dukkansu gaba ɗaya shine harbu bin umayya mai makanatihi fihim sunnan wa tarafa saboda matsayinsa a cikin su wajen shekaru da daraja shi yasa kullum muke jaddadawa muke ce shekaru suna da muhimmanci a shekaru ba suna da muhimmanci ko karatu ne ma an fi son masu shekaru su bayar akan waɗanda ba su da shekaru saboda annabi ya faɗa yana daga cikin alamun sakin kiyama ilimi a wajen yara wanda ba su da kunya kwarai da gaske saboda wanda yake da karancin shekaru wani lokaci sai a kare zaki kowaye kira sunan kowaye wanda kuma ba daidai bane zaki yana da ilimi amma bai da tarbiyya alama ce ta lalacewar duniya alama ce kuma ta tashin alkiyama Allah ya kyauta amma in ka samu dattijo wanda yake da shekaru shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in wallahi wani lokaci saboda shekarunsa ya kan bar abu saboda shekarunsa ya riga ya lauki dama duk wanda Allah ta'ala ya baki shekaru har ya je can ya gangara to fa kada azara Allahu ilayhi Allah fa ya yanke masa hangari ba sai an ja masa ayan Qur'ani ko an kawo masa hadisin Annabi ba ya kamata yau da gobe su koya masa ainihin darasi wa ya teka bil akhbari man lam tuzawwidi kamar yadda laraba suke fada na to saboda shekarun ta shine jagora wa kana dhufru fi fi awwal an-nahar tin nasara a farkon al'amari ne kaifin ala kinana kaifi ne za su samu rinjaye a bisa kinana tun da dama an zo an yaudari mutanen su an kashe su to shi yasa suka ce su za su kashe mutane barkatai alhali kamata ya kamo wanda ya yi laifi eh a kamo wanda ya yi laifi wa man kutila mazluman faka ja'alna li walihi sultana mai Allah ya ce fala yusrif fil qatl innahu kana wannan ka'ida kenan to amma da zaran an kashe muku dan uwa kun je kun kashe mutane goma to wannan ya zama ta'addanci sai dai kuma idan babu shari'a abinda zai rinda faruwa ke ya sa Allah ya ce wa lakum fil qiyas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun idan da ana retaliation ana kisasi ana ramakon gayya to ba za a rinka kisa barkatai ba amma matukan babu shari'ar musulunci to an kashe muku dan uwa kun yi shiru an sake kashe wani kun yi shiru domin an kashe na uku kun ga dama sai kun kashe mutane da ne alhali hakan ba adalci ba ne to ainihin kai sun yi kusancin nasara a nufa kai rana hatta idza kana fi waqtin nahar da tsakiyar rana kadat ad-da'iratu taduru ala qayl saboda haka sai yaki yana neman juyawa bisa kai thumma tada'a ba'du quraishin ila sulh sannan wadansu quraishawa suka ce ya kamata yi sulhu ala an ya an yahtu qatl al-fariqayn suka ce duk bangarorin da aka kashe akan mutane uku dinnan duk waɗanda aka kashe a duka fa faman waje da katlahu aktar ko faman waje da katlahu aktar ko wanda aka samu an kashe masa mutane da yawa aka da diya ta zai to waɗanda suka karu akan lissafi sai a ba da diya fattalahu ala zalika suka yi sulhu a bisa haka wannan sulhu ne na zamanin jahiliya tunda da man duk al'amura wa sulhu kai in ka ji ana maganar sulhu aka zo aka ce kai hakuri to ana ganin kai ne kake da haƙƙi ana son a baka hakuri don ka danna zuciyarka wa wada ulhar suka bar wannan yaki wa hadamu ma kana bainahum min al-adawa wa shar suka rusa abin da ke tsakanin su na adawa da shar wa summiyat bi harbi al-fijar yasa aka kira wannan yaki da yakin fijar lintihaki hurmati shahr al-haram fiha saboda an keta alfarman watanni masu alfarma وقد هدر هذه الهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي أهل سوى النياك وكان ينبل على أمومته سيدي سيدي كرا أكرم وهكذا تينا gyara kifiyoyi ne wa baffalo ta kije shiga cikin yakin dumu dumu ba ayyu jahidu lahum an-naqla lirrahim yana kirya musu kifiyoyi domin harbi da kifiya wato domin harbi saboda haka wannan ya gwada annabi yayi participate a cikin wannan domin saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya sa ayan qur'ani ta ce wa in ta'i fatani min almu'minina taqalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sai hilkul qudur yarjejeniya mai daraja ko yarjejeniyan masu daraja to wannan ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akai wato wani abu ne ya faru a cikin garin makka wani mutumi ya shigo saboda akwai harkokin kasuwanci a da a cikin garin makka ana zuwa kawo musu sannan kuma ana fita da waɗansu abubuwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara mata tara ce masabatan linnasi wa hamna to sai wani mutumi mara karfi sai ya shigo sai ya hadu da wani babban mutum sai ya sayi abinsa sai ya ki ba shi kuɗi zalunci ne ko ba zalunci wannan mutumin ya bibbi kan mutane ya musu magana kowa idan ya tambaya ka ce wane ne zai ja sai ya ja baya ana cikin haka sai aka samu ɗaya daga cikin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin zuriyar annabi sai ya ce a'a ya ce wannan ba zai yi ba wane ne babban mutum ya yi abin da yake ba daidai ba ya ce wallahi sai dai mu masa taron dangi shi ne ya zo ya yi kuwa ya ce ina mutane masu mutunci abinda wane ya yi a garin nan ba daidai ba ne domin zai kora mana mutane a barki yana zalunci ba zai yi ba ya ce akwai waɗanda za su taimake ni akan wannan da mutanen kirki da yawa sai suka fito sai suka gurin suka hada yarjejeniya a darun nadawa da suka kulla wannan yarjejeniya suna fita sai suka je gidan wannan babban mutumin suka sai tsakaninka da wani ya ce na sani ka ba ki haƙƙinsa ya ce zan ba ki ya ce ya je ɗauko haƙƙin ya bayar suka ce karka saki na farko ka zubar da mutuncinka za ka lalata mutuncinka kuma za ka lalata mana gari. Kun ga wannan labari a cikin waɗanda suka zo suka haɗu suka yi yarjejeniya har da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk a gwada maka cewa manzon Allah duk abin da yake na taimakon al'umma ne da ci gaba da maganin zalunci da tabbatar da adalci to annabi tun kafin ya zamo annabi ya baki annabci yana aiwatar da haka kuma kun ga wannan labari da na baku kusan kowane gari in an je sai an samu irin waɗannan zalumai ko mai sarauta ko mai kuli har liman ma ana samu ana samun limamin da ya karfi ya kwace ya ci gadon marayu a rasa yadda za a yi da shi ko ba a samu ba sai mun kama sunan gari ba ana samun haka ko fili ne na waɗansu abin nan kawai ya ga filin yana so alhali na marayu ne ya zo ya danne su ya taka saboda yana da gwamnati a hannu in kana kusa da gwamna ka kai kace ga fili ka ba kana so ya sa maka hannu a certificate zai sa maka sai ya sa maka hannu a certificate in ya sa maka hannu a certificate kuma shike nan an je yana jayayya ko kotu aka je sai a ce ai gwamna yana da iko don kasa na sai alhali kuma an zalunci marayu ne to ko an kai kara in aka ce alhaji wane ne ko yalla bai wane ne sai ne ce a'a wannan ya fi karfin mu to in ka fi karfin sauran mutanen garin ku baka fi karfin Allah ba to wannan shine hirful kudu zai yi makaranta shi a gurguje eh ga shi har paragraph guda biyu ne kash lokaci ya kure gaskiya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh